بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا masu mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin waɗannan karatuttuka masu albarka karatuttukan da muke bayani akan ma'anonin hadisan riyadu salihin har yanzu dai muna nan a babin da yake jakan magori wanda ya tattaro abubuwa daban-daban daga babuka daban-daban a yau za mu tashi daga hadisin abdullahi dan abbas wanda yake bayani akan iska annabi ibrahim da baiwar hajar na
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء إبراهيم صلى الله عليه وسلم بأم إسماعيل وبابنها إسماعيل وهي ترضعه حتى وضعها عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد an karɓo daga abdullahi dan abbas yake cewa annabi ibrahim ya zo da mahaifiyar annabi isma'il tare da ɗanta isma'il a lokacin tana shayar da shi ya sanya ta a kusa da ɗakin allah a ƙarƙashin wata daidai wata bishiya wacce take saman zamzam a can saman masallaci وليس بمكة يومئذ أحد a lokacin babu kowa a makka وليس بها ماء فوضعهما هناك kuma babu wani ruwa da ya ban musu sai ya ajiye su a can
ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء
sai dai ya ajiye musu wata ‘yar jaka wacce take akwai dabino a cikinta da kuma wata salka da ruwa a ciki.
ثم قف إبراهيم منطلقا فتبعته أم إسماعيل فقالت يا إبراهيم أين تذهب وتركتنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس إنس الذي ليس فيه إنس ولا شيء الذي ليس فيه أنيس ولا شيء take cewa ah, sayyidina abdullahi dan abbas yake cewa sai ya ajiye su sannan ya juya baya ya tafi sai baba annabi isma'il wato hajar ta bi shi sannan sai take ce masa ya kai ibrahim ya za ka tafi ka bar mu a cikin wannan kwarin wanda babu mai ɗeba kewa babu komai a gurin فقالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها ta dinga maimaita masa cewa ya za ka tafi ka bar mu a irin wannan guri wanda babu kowa sai baya waigowa ma ya kalle ta balle ya ba ta amsa da take bukata قالت له آه الله أمرك بهذا sai ta ce da shi Allah ne ya umarce ka da kai haka قال نعم sai ya ce eh قالت إذا لا يضيعنا ya ce to ai ta kwana gidan sauki in dai haka ne to na tabbatar Allah ba zai tozarta mu ba ثم رجعت فانطلق إبراهيم صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان عند الثنية حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت yake cewa Abdullahi dan Abbas yake cewa eh, sai Annabi Ibrahim ya ce eh tabbas Allah ne ya umarce ni da haka sai ta ce tabbas na san Allah ba zai tozarta mu ba sannan sai ta dawo wajen yaranta annabi ibrahim ya ci gaba da tafiya har sai da ya je saniya inda ba sa ganin sa sannan ya fuskanci ɗakin Allah na'am ثم دعا بهؤلاء الدعوات فرفع يديه فقال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون sai annabi Ibrahim ya ɗaga hannayensa ya yi addu'a ya ce, “Ya Allah, tabbas ni na ajiye wani ɓangare na zuriyata a wani kwari wanda ba na noma ba ne, kusa da ɗakinka wanda yake mai girma mai alfarma. Ya Allah, na yi haka ne saboda su tsayar da sallah, ya Allah ka karkato da wasu daga cikin mutane waɗanda za su zauna tare da su, ya Allah ka azurta su daga ‘ya'yan itatuwa saboda su gode.
وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنها Na'am. Abdullahi dan Abbas yake cewa babar annabi Ismail ta ci gaba da shayar da shi, tana sha daga ruwan da annabi Ibrahim ya ban musu a cikin salka, har zuwa lokacin da ruwan da yake cikin salkan ya ƙare sai kishi ya kama ta ɗanta ma kishi ya kama shi.
وجعلت تنظر إليه يتلوى أو قال يتلبط فانطلقت كراهية أن تنظر إليه فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا kawai sai ta ga ɗanta ya fara juyi yana muƙo-muƙo saboda yunwa wannan ya sa sai ta tafi ta bashi saboda ba ta so ta dinga kallon shi a cikin wannan halin kawai sai ta samu dutsen safa shine dutse mafi kusa wanda yake kusa da ita don haka sai ta miƙe ta fuskanci daidai inda kwarin yake tana dube-dube ko za ta ga wani فلم ترى أحدا ba ta ga kowa ba فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي saboda haka sai ya kasance bayan ta duba ta duba ko za ta ga wani ba ta ga kowa ba sai ta gangaro daga safa har ta zo daidai kwari da ta zo kwari sai ta ɗaga gefen rigarta sannan ta yi gudu irin gudun mutumin da ya wahala ya shiga halin ƙaƙanikayi yake har ta ƙetare kwarin ثم أتت المروة فقامت عليها فنظرت هل ترى أحدا فلم ترى أحدا ففعلت ذلك سبع مرات saboda haka sai ta zo daidai inda marwa take nan ma ta tsaya ta dudduba ko za ta ga wani ba ta ga kowa ba sai ta yi haka har sau bakwai ma'ana ta dinga tafiya tsakanin safa da marwa har sau bakwai قال ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك سعى الناس بينهما abdullahi dan abbas yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wannan shine dalilin da ya sa mutane suke yin sa'ayi a tsakanin safa da marwa yanzu فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت صه تريد نفسها abdullahi dan abbas yake cewa lokacin da ta zo daidai marwa sai ta ji wani sauti saboda haka sai ta ce shiru tana umartar kanta da cewa ta yi shiru don ta saurari me wannan sautin yake cewa ثم تسمعت فسمعت أيضا sai ta sake saurarawa sai ta sake jin wannan sautin فقالت قد أسمعت إن كان عندك غواص فإذا هي بالملك عند موضع زمزم sai take cewa tabbas kajiyar in kana da wani taimako bata ankara ba kawai sai ta ga wani mala'ika a daidai wurin zamzam فبحث بعقبه أو قال بجناحه حتى ظهر الماء فجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذا وجعلت تغرف الماء في سقائها وهو يفور بعد ما تغرف sai ga mala'ika a daidai zamzam yana tona gurin da fuffukensa har sai da ruwa ya bayyana saboda haka sai ta dinga tattaro ruwan da hannunta tana zubawa a cikin salkatta shi kuma ruwan yana ƙara fuffutowa bayan ta kwarfata
قال ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم أو قال لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا abdullahi dan abbas yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah ya ji kan baba annabi Ismail da a ce ba ta dinga kwarfatar ruwan zamzam ba da ya kasance ido ne mai ɓuɓɓugowa.
قال فشربت وأرضعت ولدها فقال لها الملك Sai ta sha ruwan nan ta shayar da ɗanta sai mala'ikan ya ce mata, لا تخاف الضيعة فإنها هنا بيتا لله يبنيه هذا الغلام وأبوه Sai wannan mala'ikan yake ce mata kada ku damu ba za ku tozarta ba saboda a daidai nan gurin akwai wani ɗaki wanda wannan yaron shi da mahaifinsa za su gina.
وإن الله لا يضيع أهله Allah baya tozarta ma'abotansa.
وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وعن شماله Shi ɗakin na Allah maɗaukacin sarki ya ɗan ɗaga kaɗan, wani lokacin idan diddigar ruwa ta zo sai ta yi haka da shi hagu, wani lokacin kuma ta yi dama da shi.
فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم أو أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق كداء فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرا عائفا فقالوا yake cewa suna cikin wannan hali ma'ana suna zaune su kaɗai kawai sai wasu mutane daga jirhum suka zo wucewa sun taho daga hanyar kada sai suka sauka a ƙasan makka sai suka hangi wani tsuntsu yana zagayawa da alamar yana neman wani abu sai suka ce فقالوا إن هذا الطائر لا يدور على ماء لعهدنا بهذا الوادي وما فيهما فأرسلوا جريا أو جريين فإذا هم بالماء فرجعوا فأخبروهم فأقبلوا وأم إسماعيل عند الماء yake cewa sai suka ce wannan tsuntsun da muka gani tabbas yana zagayawa ne saboda akwai ruwa a nan gurin saboda haka sai suka aika manzo guda ɗaya ko kuma manzanni guda biyu suna zuwa sai suka gani tabbas akwai ruwa don haka sai suka zo suka ba su labari saboda haka sai suka zo suka samu babar annabi Ismail tana daidai inda ruwan nan yake.
فقالوا أتأذنين لنا أن ننزل عندك قالت نعم ولكن لا حق لكم في الماء قالوا نعم Sai suka ce za ki mana izini mu sauka a wajenki? Sai ta ce e ba matsala amma kuma ba ku da haƙƙi game da wannan ruwan. Ni ce nake da iko da shi sai suka ce ba matsala.
قال ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس
Abdullahi ɗan Abbas Allah ya ƙara masa yarda yake cewa Allah maɗaukakin sarki da taimakonsa da kuma ƙudurarsa sai ya sa babar annabi Ismail ta samu wannan dama kuma ita tana sha'awar wanda zai ɗeba kewa.
فنزلوا فأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم حتى إذا كانوا بها أهل أبيات وشب الغلام Yake cewa sai suka aika wajen iyalansu sai suka zo suka sauka a gurin, har dai suka yi gidaje a gurin annabi Ismail ya zama saurayi, وتعلم العربية منهم ya koyi larabci a wajensu.
وأنفسهم وأعجبهم حين شب lokacin da ya girma sai yake burge su فلما أدرك زوجوه امرأة منهم lokacin da ya zama cewa ya kai matsayin munzalin aure sai suka ba shi mace ɗaya daga cikinsu وماتت أم إسماعيل babar annabi isma'il wato hajar allah ya mata cikawa فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته sai annabi ibrahim bayan annabi isma'il ya yi aure ya zo yana bibiyar abin da ya bari فلم يجد إسماعيل فسأل امرأته عنه فقالت خرج يبتغي لنا وفي رواية يصيد لنا lokacin da ya zo bai samu annabi Ismail ba sai yake tambayar matarsa yake cewa da ita ina annabi Ismail sai take cewa ya fita yana yi mana farauta sai annabi Ibrahim yake tambayar ta game da rayuwarsu da kuma yanayin da suke ciki.
ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت نحن في شر ونحن في ضيق وشدة فشكت إليه Na'am sai take cewa ai mu muna cikin sharri ai mu muna cikin wahala ta kai mata ƙararraki.
قال فإذا جاء زوجك أقرئي عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه Sai annabi Ibrahim yake cewa da matar annabi Ismail idan mijinki ya zo ki masa sallama ki ce masa ya canza adarkin ƙofar shi.
فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا فقال هل جاءكم من أحد؟ قالت نعم جاءنا شيخ كذا وكذا فسألنا عنك فأخبرته فسألني كيف عيشنا فأخبرته أنا في جهد وشدة Lokacin da annabi Ismail ya zo sai ya fahimci kamar akwai wani abu da ya faru. sai yake cewa da matarsa akwai wani da ya zo muku sai take cewa eh akwai wani dattijo ya zo sannan kuma ya tambaye ni game da kai na ce masa ba nan ya tambaye ni game da yanayin rayuwarmu na ba shi labarin cewa muna cikin wahala da kunci قال, قال فهل أوصاك بشيء؟
sai yake tambayar ta ya miki wata wasiya ne kafin ya tafi قالت نعم أمرني أن أن أقرئك السلام ويقول غير عتبة بابك
take cewa ya umarce ni da cewa in ka zo ne maka sallama kuma ya ce ka canza ajalcin ƙofarka
قال ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك الحقي بأهلك
Na'am.
فطلقها sai ah, take cewa ya umarce ni na yi maka sallama kuma ya ce ka canza adalcin ƙofarka sai yake cewa ai wannan da kika gani babana ne ya umarce ni ne na rabu da ke don haka ki tafi wajen iyayenki sai annabi ismail ya sake ta ya auri wata وتزوج منهم أخرى فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله ثم أتاهم بعد فلم يجده فدخل على امرأته فسأل عنه فق- فسأل عنه قالت aiwa sai a abdullahi dan abbas yake cewa bayan ya auri wata sai annabi ibrahim ya ɗau wani lokaci mai tsawo bai sake zuwa ba sannan sai ya zo amma a wannan lokacin ma da ya zo bai samu annabi ismail ba sai ya shiga wajen matarsa ya tambaye ta na'am قالت خرج يبتغي لنا قال كيف أنتم وسألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت نحن بخير نحن بخير وسعة وأثنت على الله فقال ما طعامكم قالت اللحم قال فما شرابكم قالت الماء lokacin da annabi ibrahim ya zo bai samu annabi ismail ba sai yake tambayar matarsa ina annabi ismail yake sai take cewa ya fita ya je nemo mana abinci sai annabi ibrahim yake ce mata to yaya kuke sai take cewa rayuwarmu muna cikin jin daɗi kuma muna cikin alkhairi ta gode wa allah ta yaba allah sannan yake tambayar ta menene abincinku take cewa abincinmu shine nama ya ce menene abin shanku sai take cewa ruwa قال اللهم بارك لهم في اللحم والماء sai annabi ibrahim yake cewa ya allah ka sanya musu albarka a cikin nama da kuma ruwa قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يك ولم يكن لهم يومئذ حب ولو كان لهم دعا لهم فيه annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a lokacin ba su da wata ƙwaya inda a ce suna da wata ƙwaya to da ce ya yi musu addu'a ya roƙa musu allah
قال فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه na'am yake cewa waɗannan abubuwan guda biyu babu wani mutum a makka wanda zai zama ba shi da su sai dai idan ba a samu dacewa ba وفي رواية فجاء فقال أين إسماعيل فقالت امرأته ذهب يصيد فقالت امرأته ألا تنزل فتطعم وتشرب a wata ruwayar sai yake cewa da ita ina isma'il sai matarsa take cewa ya tafi yi mana farauta saboda haka sai matar tasa take cewa da annabi ibrahim ba za ka gangaro ba ka ci abinci kuma ka sha
فقال وما طعامكم وما شرابكم sai yake tambayar ta menene abincinku menene kuma abin shanku قالت طعامنا اللحم وشرابنا الماء sai yake sai take cewa abincinmu shine nama abin shanmu kuma ruwa قال اللهم بارك لهم في طعامهم وشرابهم ya Allah ka sanya musu albarka a cikin abincinsu da abin shansu
قال فقال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بركة دعوة إبراهيم صلى الله عليه وسلم sai abul qasim wato annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa albarkar addu'ar annabi ibrahim saboda haka wannan yasa nama ya yawaita a cikin makka
قال فإذا جاء زوجك فأقرئي عليه السلام ومريه يثبت عتبة بابه sai a annabi ibrahim yake cewa da matar ɗansa idan mijinki ya zo ki masa sallama kuma ki ce ya tabbatar da adarkin ƙofarsa فلما جاء إسماعيل قال هل أتاكم من أحد lokacin da annabi isma'il ya zo sai yake tambayan matarsa yake cewa da ita akwai wani mutum da ya zo muku قالت نعم Na'am.
أتانا شيخ حسن الهيئة وأثنت عليه فسألني عنك فأخبرته take cewa wani mutum mai kyakkyawar sifa ya zo mana ta yaba annabi ibrahim sai take cewa ya tambaye ni game da kai na ba shi labari فسألني كيف عيشنا فأخبرته أنا بخير take cewa ya tambaye ni game da rayuwarmu sai nake ce masa muna cikin alkhairi da annashuwa قال فأوصاك بشيء قالت نعم يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك
sai annabi ismail yake tambayan matarsa ya yi miki wasiya da wani abu sai take cewa eh ya ce ne maka sallama idan ka zo kuma ya ce yana umartarka ka tabbatar da ajarkin ƙofarka قال ذاك أبي وأنت العتبة أمرني أن أمسكك sai yake cewa ai wannan da kika gani babana ne kuma ke ce ajarkin ya umarce ni ne na riƙe ki ثم لبث عنهم ما شاء الله sannan ya zauna bai sake zuwa ba har zuwa wani lokaci ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة قريبا من زمزم bayan haka sai annabi ibrahim ya sake zuwa a lokacin ya samu annabi ismail yana feke abin harbinsa a ƙarƙashin wata ƙatuwar bishiya da take kusa da zamzam فلما رآه قام إليه فصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد lokacin da ya gan shi sai ya miƙe ya yi masa irin yadda uba yake yi wa ɗansa da kuma yadda ɗa yake yi wa uba قال يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر قال فاصنع ما, ر- ما أمرك ربك
yake cewa ya kai Ismail Allah ya umarce ni da wani abu saboda haka sai annabi Ismail yake cewa to ka aikata abin da ubangijin ka ya umarce ka mana
قال وتعينني yace kuma za ka taimaka min قال وأعينك yace tabbas zan taimaka maka قال فإن الله أمرني أن أبني بيتا هاهنا وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها yake cewa eh annabi Ibrahim yake cewa da ɗansa Allah ya umarce ni na gina wani ɗaki a daidai nan ya nuna masa wani guri wanda ya fi gefensa tudu
فعند ذلك رفع القواعد من البيت فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني yake cewa a wannan lokacin ne annabi ibrahim ya ɗaga ah, ginshiƙan ɗakin ka'aba sai annabi isma'il ya rinka zuwa da duwatsu shi kuma annabi ibrahim yana yin gini
حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه وهو يبني وإسماعيل يناوله الحجارة yake cewa har zuwa lokacin da ginin ya ɗaga sai annabi ah, Ismail ya zo masa da wannan dutsen ya ajiye masa don ya dinga takawa shi annabi Ibrahim yana gini shi kuma annabi Ismail yana miƙa masa dutse وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم suna cewa ya Allah ka amsa mana tabbas Allah kai ne mai ji kuma masani
وفي رواية إن إبراهيم خرج بإسماعيل وأم إسماعيل معهم شنة فيها ماء a wata ruwaya kuma annabi Ibrahim ya fita da Ismail da mahaifiyarsa a tare da su akwai wata sarkatarwa
فجعلت أم إسماعيل تشرب من الشنة فيدر لبنها على صبيها حتى قدم مكة sai maman annabi Ismail ta dinga shan ruwan wannan sarkar nonanta kuma ya dinga gangarowa tana ba wa ɗanta har suka zo makka
فوضعها تحت دوحة ثم رجع إبراهيم إلى أهله sai annabi Ibrahim ya ajiye ta a ƙarƙashin wata ƙatuwar bishiya sannan ya koma zuwa iyalansa فاتبعته أم إسماعيل حتى لما بلغوا كباء نادته من ورائه يا إبراهيم sai mama annabi Ismail ta bi shi har lokacin da suka zo kada ta ga alamar ba shi da niyyar tsayawa sai ta kira shi ta ce ya kai Ibrahim إلى من تتركنا wa ka bar wa mu قال إلى الله yace na bar ku a wajen Allah قالت رضيت بالله فرجعت وجعلت تشرب من الشنة ويدر لبنها على صبيها حتى لما فني الماء قالت لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحدا sai take cewa na yarda da Allah ta dawo ta zauna ta ci gaba da shan wannan ruwan da ya ban mata a salka kuma nonanta yana gangarowa tana ba wa ɗanta har zuwa lokacin da wannan ruwan ya ƙare sai ta ce bari ta tashi ba mamaki ta ga wani wanda zai taimaka mata
قال فذهبت فصعدت الصفا فنظرت ونظرت هل تحس أحدا فلم تحس أحدا yake cewa sai ta tafi ta je ta hau dutsen safa ta dinga dubawa tana waige-waige ko za ta ga wani amma ba ta ga kowa ba فلما بلغت الوادي وسعت وأتت المروة وفعلت ذلك أشواطا ثم قالت na'am yake cewa lokacin da ta tafi ta hau dutsen safa ta dudduba ba ta ga kowa ba lokacin da ta zo daidai kwari ta yi gudu har ta je marwa ta dinga yin haka ta dinga yin haka sannan sai ta ce ثم قالت لو ذهبت فنظرت ما فعل الصبي فذهبت ونظرت فإذا هو على حاله كأنه ينشغل الموت bayan ta yi ta yin sassarfa tsakanin safa da marwa ba ta samu wani mutum da za ta iya samun taimako a wajensa ba sai ta ce ko dai na koma ne na ga halin da yaro na yake ciki sai ta koma ta je ta duba yaronta sai ta samu cewa yaron nan nata yana nan a yadda ta bashi yana muku-muku sai ta gama yana shasheka kamar yana ƙoƙarin mutuwa
فلم تقر بها نفسها فقالت لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحدا sai ranta bai yi daɗin yadda ta same shi ba saboda haka sai ta ce bari ta tafi babu mamaki ta samu wani
فذهبت فصعدت الصفا فنظرت ونظرت فلم تحس أحدا حتى أتمت سبعا yake cewa saboda haka sai ta gabar ta je ta hau dutsen eh, safa ta sake hawa ko ba mamaki ta ga wani ta je ta hau dutsen safa ta tafi marwa har sai da ta yi haka so bakwai amma ba ta ga kowa ba ثم قالت لو ذهبت فنظرت ما فعل فإذا هي بصوت فقالت أغف إن كان عندك خير sai ta sake cewa bari na koma na ga ya yaron nan yake ciki kawai sai ta ji wani sauti sai take cewa ka taimaka in dai akwai alkhairi a tare da kai فإذا جبريل صلى الله عليه وسلم فقال بعقبه هكذا وغمز بعقبه على الأرض فانبثق الماء فدهشت أم إسماعيل فجعلت فجعلت تحسنه yake cewa kawai sai ta ga mala'ika jibrilu yana ah, tono ruwa da fuffukensa sai ruwa ya fito saboda haka maman annabi ismail ta ruɗe ta ɗimauce sai ta dinga tattara ruwan da tafin hannunta sai ah, rawun hadisin ya ambaci hadisin da tsawonsa har zuwa ƙarshen shi رواه البخاري bukhari ne ya rawaito وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال an karɓo daga sayidu ɗan zaid allah ya yarda da shi yana cewa سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول Na ji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa wannan bishiyar wacce take tsirowa a gurin da ake yawan yin ruwa tana daga cikin baiwar Allah kuma ruwanta yana maganin ciwon ido.
متفق عليه Uh, Bukhari da Muslim ne suka rawaito. Masu mu saboda ƙurewar lokaci za mu dakata a nan, insha Allah ta'ala za mu ci gaba a wasu darussan na gaba. Kafin wannan lokacin nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.